والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan rana ta juma'a haji babban rana wanda yau goma sha tara ne ga watan azumi allah ubangiji ka amsa mana allah ka yafe mana muna cikin wannan masallaci na masjidul ahfad masallacin al-ahfad da yake cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara yau za mu tashi aya ta 224 wanda kuma shine majalisi na goma sha tara wannan shine tafsiri na goma sha tara insha Allah tabaraka ta'ala muna fatan ubangiji ya amsa mana ya datar da harcen mu wajen faɗan dade wanda kirgen Grigori shi kuma 29 ne ga watan March 2024 ubangiji ya mana taufiki za mu tashi faɗin Allah madaukin sarki wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى كتوى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم wala ta ja'adullaha urda kar ku saka ubangijinku ya zama kariya a gare ku kar ku sa ubangiji ya zama kariya a gare ku li aymanikum saboda rantsuwa da kuke yi ko kuma ku yi rantsuwa kar ku yi rantsuwa dan ku maida ubangijinku kariya an tabarru ai Allah tabarru ta yadda ba za ku yi aikin kwarai ba wa Allah tattaku ya zama har ma ku ji abubuwa na tsoron Allah ku ƙi wa Allah tuslihu ya zama na aikin sulhu da tsakanin mutane rantsuwar ku ga ubangiji ku sa Allah ya zama ya kare ku daga ku yi aikin kwarai wa tuslihu bainan nas ku yi sulhu tsakanin mutane duka dan kun rantsi wallahu saminu alim Allah yana jin ku kuma masani ne game da abin da yasa kuka yi rantsuwan shin kun yi rantsuwan ne dan kan kalku kar ku yi aikin alkhairi ko kuma ta faɗo ne kawai rantsuwar bayanin ya fito haka wani zai rantse don ba zai wani aikin alkhairi ba ya rantse in an zo sai ce wala shi ya riga ya rantse ce ya riga ya rantse to kada ka saka ubangiji a tsakani domin walayar zaribadil kufur ubangiji baya son kin aikata alkhairi ga bayinsa shi so yake a aikata alkhairi amma ka sa Allah ya zama shine shamakin na ba za ka yi alkhairi ba Allah ya ce karka yi wannan malamai suka ce lamma amara Allah ta'ala bil infaqi ganin ubangiji yayi umarni ake ciyarwa yasalunaka ma da yunfiqun qul al af abinda ya saurin dukiyarka ka ciyar sannan kuma ayoyin da suka wuce baya sun nuna mana yadda zamu ke cuɗanya da marayu da kuma mata ta hanya kyakkyawiya kala sai ke cewa la tamtani'u an shay'in min al-makarimi to fa kar ku hanu daga wani abu na daga makarimul akhlaq na daga dabi'u na gari kada ku hanu daga wasu abubuwa na dabi'u na gari ta'allulan bi anna halafna Allah na fa'ala kaza in an tambaya sai ku ce ai wallahi mu mun rantse ba za mu yi ba ayyukan kwarai ayyukan kirki ka rantse da gangan dan karkai to ubangiji ya ce karka yi haka ibnu abbas da imamun nakhai da mujahid da rabi da sauransu suka faɗi wannan magana ɗin sa'id ibn jubair yake ce mana mutum ne ya halifu allah ya bir allah ya bir wala yasil wala yaslihu bainan nas mutum ne zai rantse ya ce ba zai kyautata kaza ba ba zai aikata kaza ba ba zan yi kaza ba ya ce ma ni ba zan yi kaza ba sai a zo a ce masa ka aikata kaza mana ka aikata kaza fa yaqulu kad halaftu sai ta na riga na rantsi ba zan yi ba to da yin aikin da rantsuwar da kai wanne ne fi muhimmanci aikin shi fi muhimmanci yanzu mutumin da ya ce ba zan sake taimakon masalaci ba kuma ya rantsi da Allah karya rantsuwan tafi ka taimaki mutane ko karka karya rantsuwan karka taimaki masallaci ka karya rantsuwan ka je ka yi abin da Allah ya ce na karya rantsuwa za mu tattauna a gaba ba zan fara tattauna shi a nan ba wasu suke cewa alma'ana wala tahlifu billahi kadibina idza araftumul bir wattaqwa wal islah kar ku rantse ga Allah da Allah ƙarya a lokacin da kuke nufin yin aikin kwarai da aikin kyautatawa kada ku sa ƙarya a ciki fala ta ila takdiri la wasu suna cewa babu takdirin imam al-qurtubi ba sai ka kawo takdirin la din nan ba domin wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru ai Allah tabarru wannan akwai shi a Qur'ani da yawa imam al-qurtubi ce ko baka saka ba ma ayan ma za ta fito kar ku saka ubangiji ya zama rantsuwar ku kar ku saka rantsuwar ku ga ubangiji ta zama na kariya ce a gare ku kar ku bi Allah an tabarru na hanyar ku bi Allah ai kama ka sani karkar ku bi Allah kenan duk da cewa takdirin ladin ya fi kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada yubayyinu Allahu lakum eh an tadillu ai Allah tadillu ubangiji yana bayyana muku dan ku bata ne ai ubangiji yana bayyana muku dan kar ku bata amma ce an tadillu ai Allah tadillu to ubangiji ya hana ka yi rantsuwa don karka yi aikin alkhairi in ku ka yi rantsuwa karka ba za ka yi aikin alkhairi ba sai ka ga aikin alkhairin shi ya fi to annabi sallallahu alaihi yake cewa ka aikata alkhairin ka yi kafarar rantsuwanka wanda kafarar rantsuwa ita ce za mu shiga aya ta gaba mu ga bayanin wasu malamai suka ce sababin saukan wannan aya din ta sauka ne kan kan sayyidina abubakar siddiq lokacin sayyidina abubakar siddiq lokacin da aka yi wa aisha kazafi a cikin wanda suka yi kazafi har da 'ya'yan gidansa su mistah ibn uthal su hassan ibn thabit suka yi wannan abin da suka yi suka shiga haƙƙin aisha lokacin da ubangiji ya bayyana cewa ƙarya aka yi wa aisha sai na abubakar ya rantsi da allah ba za su ci abincin gidansa ba ba za su sake kwana a gidansa ba ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi daidai ubangiji ya aiko farin Allah madaukin sarki wala ya atali alfadli wala wala ya atali ulil fadli minkum wasa wanda Allah ya ba su falala eh wanda Allah ya ba su falala da budi kar su ke rantsewa an me alaramma to nan ma kaga Allah yutu kenan an yutu nan ma Allah kenan su rantse ba za su ba wa ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin saboda duk waɗannan muhajirai ne da suka zo ba su da ƙarfi an sauke su aka ce wal ya'fu wal yasfahu to sai aka saukar da wannan ayan wala ya'tali ulul fadli minkum amma wannan ba shine sababin saukan aya ba wannan maganar sunna Abubakar yana can wani guri ne daban wanda zamu same shi in ubangiji ya kaddara mana rayuwa mai tsawo muka zo suratul nur zamu tattauna masalan Allah ka nuna mana lokacin wasu kace ta saukakan Abdullah bin Rawaha lokacin da ya rantse ba zai magana da bashir ibn nu'man ba mun gane ko aka ce sai ta sauka wannan magana ce ita ma da'ifiya imam al-wahidi ya kawo ta ba abin nan da ita almuhim wannan ayin mai cin gashin kanta ne amma ce akan duk wanda zai rantsuwa ta hana shi alkhairi imam al-qurtubi yake cewa ma'ana la taj'alul yamina billahi quwwatan li anfusikum wa uddatan fi imtina'i min albirr kar ku saka rantsuwa da ubangiji ya zama wanda abace babace mai karfi a kawunanku ta yadda za ta hana ku ayyukan alkhairi an tabarru wa tattaku wallahu samiun alim Allah mai ji ne li aqwalil ibad wa alimun bi niyyatihim kuma yana sane da niyoyinsu na'am sai ubangiji yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum to yanzu muqaddara kayi rantsuwan ka ce ba za ka yi aikin alkhairin ba sai ka ji wannan nasihar ayar ta ce ba haka ake ba an hana ka kai to ka riga kayi kuma kana so ka aikata alkhairin yanzu ya za ka yi to sai ka koma harkar kafara ka yi kafara na rantsuwa wa kafaratu itamu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum to shine zamu tattauna akai aya ta gaban nan insha Allah tabaaraka ta'ala to wancan rantsuwa ce da kai azama da niyyar ka ne kai da gangan da nufi kar kai aikin kware kai to sai muka shiga kuma wata sabuwar rantsuwa wanda ita kuma kayi ta ne da mantuwa ko da kuskure ko da rashin sani ko da tsammanin haka ne sai zama naka ba haka ba to za a hada maka su duka waje guda a gaya maka ya za ka yi ana wace irin rantsuwa Allah yake kama ka Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ubangiji baya kama ku a yashashiyar rantsuwar ku da kuka yi walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne da abin da kun san hakan ne kuka rantsi yashashiyar rantsuwa abin da ka rantsin baka san hakan bane ka rantsi kana tsammanin haka ne ka rantsi to Allah ba zai kama ka ba amma abin da kake da tabbas haka ne ka rantsi ya zama kuma sabaninsa ne to nan shine za a kama ku ita ce kasabar qulubukum wani waje ubangiji ya fito mana da me ake nufi kasabar qulubukum yace walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman shine wanda kuke da tabbas a rantsuwar haka ne kuka rantsan sai kuma ya zama sabanin haka ne wallahu ghafurun halim ubangiji mai gafara ne kuma mai juriya ne a yadda kuke yi masa subhanahu wataala abdullahi dan abbas yake cewa wannan yashashiyar rantsuwa din allagu fil aiman shine mutum ya zama na kullum a maganansa da gaggawa in ana muhawara ko ana tattaunawa shi kullum bakinsa ya zuwa ce wallahi kuwa wallahi na rantse ma da Allah sabo ne kuma ko abin da dai ko ba na dai ba ko ba na dai ba inda za a yi magana shi ya saba ce kai wallahi kuwa na rantse maka da Allah wallahi tallahi shi a magana ne haka to irin wannan za a masa nasiha ne a ce ka daina amma ubangiji ba zai kama shi da wannan rantsuwar a ce sai yayi kafara ba Imam al-Marwazi yake cewa laghu yawmi allati ittafaqa al-fuqaha ala annaha laghawun huwa qawlu ar-rajul la wallah wa bala wallah fi hadithihi wa kalamihi ghayr mutaqaddil yamin kamar ya dauki magana Abdullahi dan Abbas ne kamar ya dauki waccan magana ta Imam abin nan ta Ibn Abbas ne shine mutum ya saba a cikin maganarsa kawai ta rantsuwa wannan Allah ba zai kama shi ba ibn wahab daga yunus daga ibn shihab az-zuhri daga urwa ibn zubair shi kuma daga malama aisha Allah ya kara mata yadda kuma uwa a gare shi take cewa yake cewa na tambayi aisha ai game da wannan lahu din take cewa aymanul lahwi aymanul lahu ما كانت في المراء والحزل والمزاحف والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب shine abin da ya kasance na zancen mutum na raharsa na taɗinsa ana cikin magana na raha sai kawai ya saka rantsuwa a ciki wannan ubangiji ba zai kama shi a ciki ba wannan imam bukhari ya kawo shi wasu suna kawo shi kamar sabbin sauka na ita mabashi bane wasu suna cewa fadin Allah madaukin sarki la yu'akhidhukum illa bil lagwi fi aymanikum shine qaulur rajul la wallahi da sauransu Abu Huraira Abu Huraira yake cewa idan halafa ar-rajul ala shay la yadhunnu illa annahu iyya mutun ya rantsa abu wanda bai taba tsammani ba sai wannan abun yake tsammani a zuciyarsa fa idza laysa huwa sai kuma aka zo aka ga ba haka bane fahuwa lagu wannan lagu ne walaisa fihi kafara babu kafara wa nahawhu an ibn abbas haka kwatankwacin sai zo daga abdullahi dan abbas yanzu misali ina yawan bada misali da irin wannan a wannan aya din misali kai ne ka fito misali kai ne ka fito daga waje daga wajen masallacin nan ka fito sai ka bar alhaji mai gidan su su uku da abokanansa su uku duk suna sake da fararen kaya suna cin abinci ka gaishe su kuna lafiya lafiya kalauta zan isa masallaci sai ka wuce kana wucewa kana shiga masallaci alhaji ya tattare da abokanin suka tafi suna tafiya sai fararen dabbobi tumaki rago guda biyu da tinkiya guda ɗaya suka zo suka kwanta a gurin sai barista ya zo ya tambaye ka ya ce ni su alhaji ne a can kofar gidan ko wani da ya zo na biyunka kuma shi kuma ya ga tumaki ne sai ce a tumaki ne sai ka ce wallahi tallahi su alhaji wane ne ka ce wallahi su alhaji wane ne kawai wancan ya wuce wansa ce wani kuma ya ce tumaki na ce na ce maka wallahi yanzu mu gaisa da su wallahi tallahi su ne a je mana a gani zo ma ya raka ka ana zuwa sai a ga rago guda biyu da tinkiya guda ɗaya da fararen abin nan ɗinsu kaga ya gama rantsewa rantsuwarsa akwai tabbas ko ba tabbas akwai tabbas amma alhaji ya zama tinkiya da rago wannan Allah ba zai kama shi ido shine abin da Abu Huraira yake faɗa hada anna Allah yahlafu al-insani ala shay' yastakinu annahu kaza wannan shine ma magana ta Imam Malik a cikin Muwatta Imam Malik a cikin Muwatta yake cewa ahsanu ma sami'tu fi hadha mafi kyawun abin da naji game da fassaran allahu shine halful insan ala shay yastakinu annahu kadhalik thumma yujadu bi khilafihi mutun ne rantse kan wani abu sannan sai a zo a duba sai a samu sabanin haka fala kafarata fihi Imam Malik ce babu kafara wallazi yahlifu ala shay wa huwa ya'lamu annahu fihi wanda ya rantse akan wani abu wanda ya san kuma sabanin haka ne wannan kuma ya saba wa Allah subhanahu wataala to shi sa Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ubangiji yana kama ku ne bima aqattumul ayman wanda zuciyarku ita ce ta kulla kuma ta san haka ne to duk lokacin da kai rantsuwa zala ta jalla urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu tuzu bainan nas kai rantsuwa akan abu sai kaga sabanin sa shefi alkhairi to shi kuma sai mu koma hadisin da ibnu majah ya ruwaito hadisin abdullahi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsa akan wata rantsuwa fara'a ghayraha khairan minha sai yaga sabanin da ita tafi alkhairi a gare shi falyatrukha ya kyale abun sannan sai ya yi kafara a abin da ya aikata kai ne ka rantsi wallahi ba za ka taimaki wani ba sai kuma kaga yana bukatan yanzu ka taimake shi lallai kuma kai ma kaga girman taimakon da ladan taimakon kuma ka rantsi ba za ka yi ba saboda wasu uzurin ka sa ka rantsi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka taimake shi din sai ka yi kafarar rantsuwanka to nan gurin kafin mu wuce yaya ake yin kafara ya ake kafara saboda akwai kuskure da bahaushe yake a kafara har ma bakin bahaushe da bafulatani ya saba sai ka ce sai ka ji an ce na riga na yi rantsuwa fa yanzu zaka sa min zan yanzu zaka zaka sa yana yi azumi uku waye ake ka ba wanda ya ce in kai rantsuwa kai azumi babu wanda ya saka a ina aka ce kai azumi ba shi aka ce kai ba wasu abubuwa aka ce kai in ba za su yi bane aka ce kai azumi da ke bahaushe wani lokaci kansa yana bala'in son kasa abinda zai dauka ya fitar da shi kuma ba haka ba haka wancan Hausawan suke na baya ba Hausawan baya kullun suna da harkar watsa alkhairi na zamanin mu ne yanzu ka sa ni kafara ubangiji abin da ya gaya mana duk wanda rantsuwa ta kama shi shine zai yi aikin da zai amfanar da kansa kuma zai amfanar da al'umma kullun kullun kuma musulunci economically yana yana fifita abin da zai amfani wasu masu yawa fiye da abin da zai amfane ka kai kadai yanzu ka yi azumi kwanan da muka yi wani abu da malin sunusi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ma albarka injiniya ina dan haska masa wannan abun kuma naga karatun ya hau shi malin sunusi idan muka zo aka yi bude baki kasan malin sunusi da kokarin nafilfili Allah ya amsa mana gaba daya kuma shine mai mana sabin kayan abinci a wajen bude baki sai a gama sallah masu bude baki kowa ya koma yana jira a bashi abin da zai ci malin sunusi yana ta nafila anan sai na ce malam sunusi wallahi ciyar da mu da kake dinnan na rantsi da Allah ta fi nafilan kalada saboda yanzu nafilan kai kadai za ta amfana ciyarwar mu kuma mu mu yi farin ciki kuma ka samu ladan ka ciyar da mu nan kuma kai kadai za ta yi maka amfani wannan nafilan ba abin da za ta minni da sauran masu gudu baki ba abin da za ta mana malam sunusi sai zama wani lokaci yanzu ya jira mu sai ya riga mu ma isa wannan gurin to kullum ana duba maslaha shi yasa shekul islam ibn taymiya shekul islam ibn taymiya aka ce masa kai ai akwai wani babban mai kudi wannan mai kudin kun ga yadda yake sallan dare da azumi shekul suna ce waye aike shi kun ce min mai kudi kun ce sallar dare da azumi wa ya sa shi ya fito da kudi ya ba wa mutane mana ai shi nan aka saka shi amma da ce min kuka yi akwai wani talaka akwai sallar dare sai ka ce wannan nasa ne kowa akwai layinsa wa yake ka ai mai kudi ga ibada in kai wannan in ya so daga ba sai ka hada da sallah babu laifi amma kai ta yin azumi kana sallah ala gafata malam ga kayan aiki malam mutane suna bukata to shi isa in kuka duba kafarar rantsuwa ubangiji yace la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku a yashishiyar rantsuwanku walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman Allah yana kama ku abinda kuka yi rantsuwa har zuci shi kuke nufi sannan kuka ga ku saba wa rantsuwar shi yafi alkhairi fa kaffaratuhu idan kuka zo yin kaffara wannan kaffara an baka zabi ko kafin kai abun ko bayan kai abun duka zaka iya kaffara fa kaffaratuhu kaffararsa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum ka ciyar da miskine goma don girman Allah da mutum yayi azumi goma da ciyar da miskine goma wanne fi amfani a societal a matsalar mutum society ta yau ciyarwa saboda haka ka zo ka ciyar mana da miskine goma nan su yi buɗe baki a gidanka kai kanka yafi maka sauki kai kanka yafi maka sauki to Allah ya ce kaffaratuhu it'amu asharati masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum ku ciyar da miskinai goma da mafi tsakatsakiyar abin da za ku ciyar da iyalanku a gida idan kana cin shinkafa caroline to sai ka dawo tsakatsakiya wanda in aka samu wani dan emergency zaka iya dawowa ƙasa sai ka ciyar da shi a wannan ko kuma ka duba menene jama'ar garin ku galibi suke ci sai ka ci da waye ka ciyar da shi wannan ausati ma tut'imuna ahlikum na ɗaya kenan na biyu in ba za ka iya ciyar da su ba kuma ubangijin ya tashi yana farawa daga simplex ne simplex to the complex Allah zai baka mai sauki ne sannan a kai ka mai wahala dan ka dauki mai saukin ma da wuri fa kafaru zirabi asbin aw kiswatuhum ko ka musu tufafi ko ka musu tufafi kowa ka saya masa riga da wando wasu ka ce ko riga da wando ka ba su yayi wasu ka ce ko jallabiya in garin ku ne jallabiya ne yayi wasu ka ce a sai ka bashi da riga da wando da hula da takalmi da tabarau duk mutum daya to kaga shi kadai riga da wando da hula da tabarau da takalmi shi kadai na mutum daya ya ishe kai ciyar da miskinai goma to muje na uku maza ga yafi wahala au tahriru raqaba ko yanta baiwa yanzu ina zaka samu baiwa in ku a garin ma da ake cewa akwai baiwa din nan akalla sai ka kashe 5 million to kaga yafi tsada to sai Allah ya ce fa man lam yajid in ka rasa ukun nan fa siyamu salatati ayyami sai kai azumin kwana uku sai an rasa ukun nan fa kuma lai har almajiri talaka wannan ciyar da miskinai goma na yafi masa sauki ko ba ka da mata kuwa ka sai taliya guda uku za ka duba wani gida ce da Allah ka fara ta kama ni wannan taliya guda uku nawa ne kudin cefananta taliya guda uku nawa ne take dubu biyu 2000 kudin dafa ta a yayi yawa man salihu ai dubu ɗaya zai dafa ta dubu ɗaya zai dafa ta ko in maka lissafi ne malam salihu albasan ɗari mai idan muka saka na ɗari uku ya ishe mu tumatiri in an sa na ɗari biyu ya yi magi na ɗari da hamsin ya yi gishiri na naira talatin ya yi ishirin ma ya yi shi kenan itace itacen kasa na ɗari ya isa dami ɗaya zai dafa ta dubu ɗaya ta isa ruwa kuma kyauta za a baka mai dafawa kuma za ta karbi cajin dafuwa dafawa ba ta da matsala so yanzu 3000 ka sawa mutane farin ciki kai ma kuma kayi kafara don tsohon ka fada cikin farin ciki kisa musulunci kullum malamai suna bi kasar da ake so a dawo da economy nata to suna kula da irin wayannan sai a zo a tsayi ta bayani a kansu shi yasa yanzu garin makka ba talauci domin hadaya din nan da ake da fidiya da sauransu za ka ga mutum ya ce abu kaza ya kama ni zan yanka tinkiya abu kaza ya kama ni zan yanka kaza walakin aka tukun bima aqattum al-ayman aw bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim ubangiji mai gafara ne sannan kuma mai juriya na Allah rama mu ji aya ta gaba
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah subhanahu wataala yake cewa lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin duk waɗanda suka rantse game da matansu cewa ba za su kusance su ba to za a zuba musu ido za a saurare su har wata hudu wata hudu ce wallahi ba zai ya rantse ya ce ba zai sadu da iyalinsa ba to za a zo a ce masa ka je ka sadu da ita in ya ƙi to za a yi ta binsa za a yi ta binsa in yayi wata daya ya koma fa in fa'u kenan ko fa in fa'u idan ya koma bai cika watanni hudun nan da shari'a ta fada ba fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama shi yasa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake ta ga rantsuwa tunda maganar rantsuwa muke yi yanzu a can baya duk ayoyi guda biyu na rantsuwa ne ta ukun nan ma rantsuwa ne aka ce ga rantsuwa sannan kuma aka ce in ya karya rantsuwa kuma Allah mai gafara ne kuma ka ce masa akwai kafara aka ce to wannan yana daga cikin waɗanda babu babu kafara ko ka koma a kansu saboda akwai maslaha a kanta malamai jumhur suka tafi suka ce a'a in ya rantse ba zai sadu da iyalinsa ba har ya kira watannin suka kai wata hudu to a tsakanin wannan watannin in ya koma ya kusance ta din ko wata maslaha ya ga ya kusance ta shi yafi alkhairi to nan haka ake so amma kuma zai yi kafara ta rantsuwa lillazina yuluna min nisa'ihim wanda suka yi ila'i ga matansu ana kiran abun ila'i haka kawai ka kaurace wa matarka to tarabbusu arba'atu ashhur at-tarabbus anan gurin ana nufin al-intizar al-intizar arba'atu ashhur arba'ati ashhurin za a saka masa ido har wata hudu wane zai sa ido alkali da mai hukunci ta kawo kara ta yi magana ya ya nisance ta fa ya rantse ba zai abin nan ɗinta ba kuma yanzu ya yi wata yaki a yi masa magana yaƙi wata biyu a yi masa magana yaƙi har a je wata hudu to nan gudun za a neme shi waliye suke fara nema wanda za mu tattauna matsala ne fa'in fa'u idan ya koma ya kusanci iyalinsa fa'in Allah gafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai rahama wa in azamu talaka idan kuma dama asali nisantanta da yayi yake kusantanta dama shika yayi nufi fa inna allaha samiyun alim allah masani ne dan me yasa zaka yi abin da zaka cutar da ita in tun asali shika kake so ka sake ta da wuri mana haramun ne mace kuna rigima ka ji zaman ba zai yi ba ta tafi gidansu kamar yadda wasu mazaje mugaye suke yi wannan zalunci ne ka san fa zaman ba zai yi ba ka san ba zai yi ba amma ka kore ta tafi gidansu ta zauna wata tara wata shekara baka je ka dawo da ita ba kuma baka sake ta ba wannan zalunci ne kuma ba wata, wata ma zaka samu sabani ne na ma'aurata kadai ba wai tsantsan ita ce ta nufi ya sake ta ma in ita ce ta nufi ka sake ta ko ita ce ta nufi ta matsa suka nuna lalle yanzu rabuwa ake kuma kai ba da haƙƙinka ba ba za ka bata ta yi wannan zama din ba akwai hanyoyi da aka bayar akwai hanyoyin ka zo ka yi kul'i in kana ga dukiyarka ne a mayar maka da dukiyarka akwai hanyar da za ka je a zauna da iyalai a zauna da wane da ake kiransu waliyai amma bai dace ka cutar da 'yar mutane ba ka wahalar da ita in ba zai yi ba masu masu a yanke alaka haka harkar jika ka dawo ɗinan da ake ta yi an san abin ba zai yi ba amma a je a dawo da ita a sake ta a dawo da ita a sake ta isa ubangiji ya ce wa in azamu talaka in dai kayi nufin ka sake ta to me yasa zaka zo kai da azabtar da ita wani zaka samu wallahi shi yayi gamsu ba zai zauna da ita ba amma kuma ya ke kore ta a gidan ya ke sallame ta ya ke sake ta masifar yau daban ta gobe daban ta jibi daban kullum ana wahalar da ita kuma ya yanke ba zai kar kai wani ma har ya gaya wa wasu daga cewa ni fa ba zan iya zama da ita ba ba za ka iya zama da ita ba kuma ka kyale ta ba a haka tisa Allah yake canza zama talaka fa inna Allah samiun alim to akwai matsaloli a karkashin wannan ayan da yawa lil ladina yuluna min nisa'ihim malamai sai suka yi sabani da meye ne ila'i yake tabbata tunda qur'ani ya ce yuluna suka yi rantsuwa al ila ai rantsuwa kenan ake nufi shi yasa can ayi Allah ya fara suratul nur ko wala ya'tali wala ya'tali ulul fadli minkum ala yu'li ila'an kar ya rantse kar masu kudi su rantse wala ya'tali ulul fadli minkum masu kudi kar su ke rantsuwa ba za su yi aikin kwarai ba to lil ladina yu'luna to kaga tunda rantsuwa ake magana kenan ila'i ba ta faruwa sai da rantsuwa ko kuma ba a samu rantsuwa ba amma a samu aikin da ya kai wata hudu din daga mutum ya ce wallahi ba zai kusanci iyalansa ba ko zai kaurace wa iyalansa to ko na sati ne sunansa ila'i ko na wata ne sunansa ila'i iya muddan da ya dauka in kuma ya kiya sadu da su ya kiya kusanci iyalansa nan kuma ba da rantsuwa ba shi kuma har ya kai tsananin wata ya kai abin nan mudda na wata hudun nan shi kuma ya yake shi ma za mu tattauna insha Allah sannan ba a yin ila'i sai da sunan Allah wallahi ko tallahi ko billahi ko rabbil ka'aba ba za ka rantse da annabi ba ba za ka rantse da wani abu daban ba ba za ka rantse da mala'ika ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse da Allah kada ake rantsewa ba a rantsewa da duk girman annaba ba a rantsuwa da su duk girman mala'iku ba a rantsewa da su balle kuma wani shehinka ka zo ka rantse da shi ba za a yi ba sai malamai suka yi sabani suka ce wanda ya rantse ba zai sadu da iyalinsa ba fiye da wata hudu din fa shi ya ce wala shekara guda ba zai sadu da ita ba shi ya rantse da kansa to yaya in wata hudun yayi tunda shi shekara ya ce shari'a kuma ta ce wata hudu tun zai ya rantse kuma ga wata hudun yayi sai suka ce yawa sannan kuma a lokacin matar bata neme shi wata hudun yayi an shiga har wata na biyar amma matar ba ta ce komai ba dama abin da ya sa aka hana shine cutar da matan ai to sai zaman matar ba ta cutuwa ta yadda ba ta mane ba ba ta ce kun ba abin da ya dame ta kuma shari'a kuma ta ce wata hudu don tana nema mata haƙƙi asalin rights na mata kenan gashi nan a cikin qur'ani yau ya za a yi walam tutalib walam tutalibu imra'atuhu wala rafatu ila sultani bata kai zuwa ga alƙali ba dan a tsaye da shi bata damu kawai ta ci gaba da zamanta malikiya suka ce ba komai a gare shi da kuma galibin ahlul madina suka ce babu komai a gare shi dama tsoron cuta ne kuma yanzu ya nuna mana ba ta cutuwa tunda bata yi magana ba sai imamul kutubi ke cewa amma fa a cikin malamanmu akwai wanda suke lazimta masa sai ya koma a cikin wannan wata hudu din za a lazimta masa cewa shika ya samu shika raji'i a kanta ko kuma sun faɗi haka suka ce ba'ini ne ma amma dai wannan sun tsananta to shi ma hatta shika din an ce ba za a ce ya zama an samu shika ba sai an yi masa magana wane a shari'ance fa ba a wuce wata hudu yanzu kuma har kai wata hudu domin automatically ba ta sakuwa lillazina yulna min lahum tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna lagna wa in azamu talaqa kaga an yi magana ila'i har wata hudun ya cika amma a ciki a ce wa in azamu talaqa kinan ba shika bane shika bai auku ba ba ta saku ba in an yi wata hudun sai in an tursasa shi ya sake ta din to za a neme shi a ce to ga matar ka fuka koma kai wata hudu baka yi komai ba koma in yaki sai a daga al'amarin zuwa zuwa wajen abin nan alkali ko wajen shugaba in yaki to sai a raba auren Sheikh Uthaymeen Allah ya masa rahama yace idan aka zo raba auren yana bawa alkalai shawari kar su rubuta masa shika su rubuta masa cewa an ɓata aura saboda in suka rubuta masa shika yanzu an kirga idan da shika uku in yana da ya mata shika biyu yanzu barista ya rubuta mata sabon shika guda ɗaya to yanzu ta zama shika uku ko an gane za a yi sulhu za a dawo yanzu ba za a dawo ba sai ta tanki ha zaujan gairar amma idan fasku ne to ba za a saka shi a lissafi ba kawai sai dai babu raja'a ne ba zai mata raja'a ba ba zai zo ce to yanzu a dawo masa da matarsa ba sai an daura sabon aure in an daura sabon aure kuma shikan su biyun nan ne suke nan kun gane shi yasa aka yi sabani a khul'i kam shika ne ko fashu ne wanda yanzu nan zamu shiga mas'alar insha Allah nan da minti kadan in Allah ya yarda to mas'ala ta gaba wanda ya ki saduwa da matarsa kuma fa ba tare da yaran tsaye ba fa amma dan ya cutar da ita malamai suka ce za a tsaye za a kira shi a yi masa fada ka kai har wata hudu baka rantse baka yi komai ba za a masa fada idan yaki shi ma alkali zai hukunci a nan gurin alkali zai hukunci zai raba auren ta hanyar ya bata auren ba ya saka ba ya saka ba akwai wani sulu da muka ji matansa suka ce wallahi lokacin yayi wata goma sha ɗaya bai kusance su ba wallahi wata goma sha ɗaya wallahi tallahi kuma matan duka guda biyu suka suka zo suka zauna da mu suka ce wallahi bana ushe wata goma sha ɗaya za mu shiga na shekara muka yi ta mamaki ba lafiya me ya faru muka ce a kira shi aka kira bawan Allah ni da irin kawai ya nace alƙatu malam gafi halin da ake ciki wai fa sun ce yanzu wata goma sha ɗaya ce ai yanzu abinda nake shiri idan za mu sake wasu sabbin sha ɗaya da ni da su za mu ga wanda zai yi tsari ya muka ce me ya faru ita malam ka kyale su mu je wallahi tallahi na ce muku sun masa wani abu ne ya ce hafshi kawai ya rabu da su wallahi na ce muku wannan abu muka ce to ai mu ba abin da ya kamo ba kenan tun da har su suka nemo mu muka nemo ka aka sai yanzu ba maganan abu ga bane sun sare sai ce to malam sun me bayanin da za a yi da ta ga ka gasu kuma inda hali mu ba mun shigo ba ba ma so musamman ke faruwa kai dai yanzu sun sare kai haƙuri a tattauna sai muka tashi muka tafi ni da wani almajiri na muka ce can bayan sati uku kaza na ce to kai ka shigo da ni ishun nan je ka ka bincika abubuwa sun yi seti ya dace komai ya yi seti na ce a to shi kenan to kaga wani lokaci rashin fahimtar matsalar ne zai sa har a yi haka su kuma suka yi shuru har su wata sha ɗaya to gaskiya su ɗin ma dai jaruman ne imamu malik da imamu shafi da abu hanifa da jumhurin malamai suka ce idan ya koma ɗin bayan ya rantse sai ya koma rantsuwar nasa bata cika bai je sadu da iyalinsa to akwai kafara a gare shi zai yi kafara ta rantsuwa in kun kula na ce muku shekku sai ya ce babu kafara saboda shine mazhabar hanabila shine mazhabar ta hanabila amma wannan jumhur din gaba ɗaya sun ce akwai kafara eh amma akwai mazhaba banda su hanabila din akwai imamun nakhai hasan al-basri da wasu daga cikin malamai suka ce babu kafara amma magana mafi inganci gaskiya akwai kafara wallahu ta'ala a'lam shine abin da yafi nutsuwa وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم نعم على رمى والمطلقات
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا نعم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة نعم والله والله عزيز حكيم ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wal mutallaqatu matan da aka sake su ku rike min nan gurin ku rike min nan gurin fiqhu akwai dadi mas'aloli na fiqhu suna da dadi wal mutallaqatu matar da aka sake ta yatarabbasna ba mun fassara tarabbusun ba a can baya za su saurara bi an fusuhinna da kawunansu za su zauna su jira salatatu kuru har sai sun ga ƙuri'i guda uku za mu zo mu tattauna me ƙuri'i wasu ka ce sai sun yi tsarki uku wasu ka ce sun ga jini uku sai sun yi jini uku wanda aka sake su za su yi jini nawa jini uku wanda ba su kansu aka yi ba kuma fa wanda ba su kansu aka yi ba fa jini ɗaya yanzu wacce muka faɗa su alƙalai ɗin nan su raba auren ɓata shi duk auren da bata shi aka yi ba shika bane tunda mutallaka ce aka ce salatul qur'an yanzu auren da aka raba shi ta hanyar hul'i to jini ɗaya mai kul'i za ta yi wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai in ta yi jini ɗaya kawai sai ta yi aure za mu tattauna masala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa'inda aka sake su za su zauna su jira jini uku ko kuma tsarki uku za mu gane wanne ne yafi wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna haramun ne su boye abinda ubangiji ya halitta musu a cikin su dan su cutar da miji kar su yi haka menene Allah halitta musu a cikin su abu biyu ne da da kuma jini jinin da ya zo ubangiji ne ya halitta masa tana al'ada kin gama al'ada ko baki gama ba kin gama jini ko baki gama ba ki gama miji gaskiya kina da ciki ku baki da ciki ki gama miji gaskiya in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai mu'minai ne su wanda suka yi imani da Allah da ranar karshe akwai matsalar da mutattab da muyi ta bajiya malikiya suka kafa dalili da wannan ayar shin ba mun ce idan mace idan mace wala ta karbo hunna ta tuhur kar ku kusance su har sai sun yi tsarki ko wai salu naka anil mahid qul huwa adan fa atadul nisa fil mahid wala ta karbo hunna hatta yi tuhurna sai aka ce to shin ba mun yi magana auren kristoci ba to in matarka krista ce fa ta yi jinin al'ada ita ma sai ta yi wanka sai ta yi tsarki menene sai ta yi wanka sai ta yi tsarki wani irin wanka za ta yi sannan wani aminci kake da shi ta yi wankan sai aka kafa dalili da wannan narshin wajibcin wankansu wala yuhillahunna ayyuktuna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir su ai basu imani da Allah da ranar karshe ba saboda haka kar ma ka yaudaru jiya mu yi matsalan da mai yadda na zo nan ma na ƙara tunawa to su muminai su ne za su ce wallahi na gama idda ko kuma ban gama ba kuma wallahi talla muna samun cases ɗin nan muna samun cases ɗin nan mata ba ta gama idda ba saboda ƙiyayya wa tsohon miji ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu kawai miji ya ce to yanzu fa ni na dawo da ke ta ce ni fa na gama idda na kuma wallahi ta je ta yi aure bayan ta yi aure ta hayayyafa a gidan mutumin ‘ya'yansu sun kai hudu sai ta ga wasu program ɗinmu a sunna tv a kaza a kaza a kaza ni ta zo ta samu ya take tambaya ga fa halin da take ciki ta ga wannan abun yanzu menene matsala ɗin ya za a yi a gyara in ka ce ku tafi wajen malaman fiki wajen su shek malam taliyawa za ji muna je gurin mun je wajen malam taliyawa ya na fatawa ya baku ga abin da ya bar ga abin da ya ce to mu ma akan ta muke akai tai kai ta buga tsohon miji ya zo ce ato tun da har ma kuma ta ce ta gaya tsohon miji ta ce ni fa yaudaranka ne fa na ce na gama idda fa kuma ban gama ba saboda haka ni matarka ne ba matar wannan ba saboda wannan din ana rigima nasu ta hada su kai mata wallahi na ce muku wallahi mun kai wannan ishin barista ka san kes din ai barista ya san kes din ya san ishu din a'a wannan yanzu za ku tambaye mu fatawan yaya abun yake ta so da haka mata su ji tsoron Allah mata su ji tsoron Allah a harkar idda wallahi shari'a ta ce alƙaunu ƙaunuha in ta yi magana nata ake bi in kika yi ƙarya kika ce kin gama idda baki ba ki san mijin da ya aure ki da sunan ya gama idda shi ba zina yake ba ma ke mazina ce ya ce tun zuwa wannan matsala din ya za a yi za a mu dai mun karanta musu muka karanta muka je mu aikin mu karatu ne don lokacin ma barista ya ta fitowa yake cewa malam duk sanda za ku ba da fatawa in abin da ya shafi alƙalanci Allah ya saka mishi da alkhairi kawai ku yi fatawa muka ce fatawa muka yi kuma ita ko ce aikin mu kun ji kun ji kuma har da mijin aka zo kun ji kun ji to haka ne ga littafi ga komai to sauran kuma sai ku ji in ba ku gamsu ba to nan kuma kotu za ku tafi mu mun faɗi namu ba abin da ya shafe mu amma mu ce sai an bi dole wannan ba namu ba ne mu mu faɗa ne bi kuma in mace ta ce ba ta gamsu da abin da muka faɗa ba ko miji ya ce bai gamsu ba to sai ku je kotu to amma fa ku san in kun je kotu ba ruwan mu mu alƙali ma in ba mahaukaci ba ne ba zai ce ina malaman da suka yi fatawa ba ya dai mahaukaci ne saboda ya san malami alfatawa suna faɗa a babil qada ghairu mulzima ba ta lazimta wa mutum amma alqada al alƙali ya yanke hukunci wanda shine mulzim shi yasa koda da ijtihadi ne al ijtihadu la yanqadu bi mislihi in wani yayi ba za ka zo a ce na wani ya zo ya warware shi ba suna da ka'idodi a kansa a yi a filin wani ya ɗauka ya yi kaza akwai ka'idodi da dokokinsu a shari'a kuma da ba mun sani to saboda haka wa bu'ulatu hunna ahqqu bi raddihinna maza su suka fi cancanta mijin shi ya fi cancanta ya ce na dawo da matata in aradu islaha in dai sulhu yake nufi saboda haka miji in ya ce na dawo da ke in duk duniya sun haɗu suka ce ba za ki koma ba wallahi matarsa ce duk alƙalin da je kuma in dai bata gama idda ba sai dai in ta ce ta gama idda to in ta ce ta gama idda malamai suka ce sai a duba shin a lokacin da al'ada ta yadda a gama idda ne yaushe ne mafi karancin tsarki alaramma kwana nawa ne mafi karancin tsarki sha biyar Allah ya maka albarka duk matan da ta yi ƙasa da 45 days ƙasa da 45 days ta ce ta gama kuma mai aiki da jini ce ta ce ta gama al'adanta to ƙarya take wannan ittifakan malamai 15 days din nan kamar yaya in ta yi tsarki in dai ƙasa da kwana 15 ta ce wani jinin ya dawo aka sake samun ƙasa da wani 15 aka samu samun ƙasa da wani 15 duka aka hada cumulated tsarkin nata below less than kai sorry less than 45 days wannan za a kare ta su malamin fikin sun gane mai nake fara to kuma wallahi ana wannan rigingimu akwai matar da ta zo ta ce mana malam a cikin kwana talatin da kaza ni duk jini uku na yi su to miji in yace na dawo da ita uba baka isa ka ce bata dawo ba kuma ana haka shi ma ana haka ce wallahi ita ma yarinyar ta ce mu ga uban da zai mai da ni wallahi nace muku ai da da mu almajirai masu karantarwa wanda ake zuwa mana tambaya da alƙalai suna ganin irin abubuwan nan kai barin ga muku ma wani kes da ya faru wallahi tallahi kes din nan bai fi bai fi 2 months ba ya sake ta da shikanta da sake sabon auren ta sati uku ina ina ina ina ina wannan ne ka san kes din ba sati uku kes din yana waje na gafi wannan yana nan da shikanta da sake sabon aure kai bari ma ƙara gyara muku bari ma ƙara gyara muku na rantse muku da girman Allah bai ma sake tan ba eh bai ma sake tan ba ina muku magana in ma akwai shikan in ma da shikan yayi sati uku ne ta aure to bai ma sake ta ba wallahi na ce muku kuma ta yi auren kuma tana zaune kalau to don girman iya shege ma iya shege abin nan iya shegantakar ma gaba daya ba shegen kadai ba ta dace alkalai mun san suna abin da suke iyawa amma su ƙara hukunci mai tsanani game da duk matan da aka same ta ta yi wannan abu game da duk mijin da aka samu shi kuma ya yi sakaci ya yi aura sannan limamai su ji tsoron Allah in ba zawara ce su tabbata ina takardan shika ina evidence ake neman wannan inda ba zawara ce in ko ba haka ba to alhamdulillah dan ce wata ran liman za a inviting ɗinsa kotu kuwa saboda ba a inviting ɗin ne ai me yasa ka ɗaura kai liman ba tare da ka samu tabbata ga takardar shiga ga tabbas kaza inda hali za a iya bugawa mijin waya ma a tuntube shi wanda matar ka ce gashi ta samu miji mu kuma an kawo mana ba matsala ya ce ba matsala shikenan zaman mu zaman mu na dakali yayi yawa wani malami na ke cewa dakali yace zaman bahaushe da ba fulata ne in kana neman dakali ka samu saboda shi bahaushe saboda bai da tsari ma idan yayi gida ta kofar gidansa ya yi dakali don a zo a yi zaman banza don girman Allah mai amfani dakali ana so da safe ka fita kowa ya fita ya kama gabansa wa ma kuma ka zo ka yi dakali duk a zo a haruwa zauna ba mana walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf yadda mata suke so a mutunta su a kimanta su kuma haka ake so ku mutunta su ku kimanta su shi yasa Abdullahi dan Abbas akwai ma Abdullahi dan Umar shi ma irin wannan Abdullahi dan Abbas wata ran aka ganshi yayi ado gangariya Abdullahi dan Umar ba ta wa ganin sa ya fito aka ce yau kuma ina zaka je yace sai zan je wani guri atazayyanu lahunna ai ina nayi musu ado ne zan je na zauna su yi ta kallo na kamar yadda nake so su min ado amma wallahi wasu mazajen ba haka suke ba game da ado wani namijin yana da wata tsohuwar rigansa sai ta yi wata uku daga ya dawo zai cire masu kyau daga ya dawo zai cire kaya masu kyau zai ɗauko wannan tsohuwar rigan da wani wandonsa mai wari wallahi na ce muku na rantse muku da girman Allah wani abu ina ina muku rantsuwa kuma yazo ya kuma wallahi tallahi yazo ya ta fada ya ce matarsa bata ado ya ce bata kaza ya ce bata kaza riga daya haba ana gafarta malam kayan bacci a matsayin ka namiji ai dace kayan baccin ka kala kala wandunan ka boxer din nan ake kiransu suna nan kala kala ka siyo mata ta siyo maka ku fita tare gaba daya a je gurin da kuka san an shiga ba a kallon ku ba akwai supermarket da mall da za ku shiga ba za a gan ku ba to ya ke ga wancan yayi dako da wuri dako da wuri jefa a leda saboda kar a gan ku abun sirrin ku ne akwai wani malami a garin nan in dai tafiya saudiya ta kama ni ni da shi to daga an gaba ɗawainiya zai ce yaushe za mu je jidda sai na sha laga tumalan na san me za a siyo to in dai aka je jiddan nan wallahi karamar jakansa dam kayan matansa ne sannan ya nemi nasa wannan shi ake bukata a cikin gida ka mata ado ka samu kaya da zaka ke shiga kuma maza ku daina yin ɗinki ba tare da shawarin mata ba wallahi a kai tana ɗinki ba sai ta nemi shawarinka ba wai ba za ka ce mata kimin irin damamman nan kimin irin mai kaza ɗin nan to ita itaciya ce kai ma sai ka ce to yanzu ga kayanmu na zuwa wa'azi ga kayanmu na tv suna tv wannan na duniya ne kowa amma kewane iri kike so naki na gida sai ta faɗa imamul kurtubi da ya zo bayani a nan gurin yake cewa tsoho ya yi daidai da nasa wanda shi hakan shi ne burgewansa saurayi ya yi daidai da nasa idan matar ta tutsiye ka ta ce ni yanzu irin na samarin nake so me suka fika suka ce imam qurbe yake ce to sai ai mi'ara ko ba baya haka zaka so na samarin nan ka daure da bel a cikin gida idan yara za su zo kai gudu ka je ka cike matar ka ce ita haka take so in ka dan manyanta kuma ka auro karama fa idan ka auro karama fa shi ma anan gurin ababin yahudanci da ake dasa mana wai babban mutum ba zai auri karamar mace ba ana so a zagi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya auri aisha tana da shekara shida ya tare da tana shekara tara in ka auri karama fa in ka auri karama dole a yanzu dole ka dawo dole ka dawo to akwai mas'alan da imam al-qurtubi ya tattauna ba zan faɗa muku ba sai gobe wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'rufi ya ce wallahi duk abin da kasan za ka kwantar mata da hankali kun ji mai na fada duk abin da kasan za ka kwantar wa matarka hankali ka tafi ko nemo shi ake ajiya nemo shi zan ba ku misalan da ya bayar sai Allah ya sa muna raye gobe amma yanzu zan gama fassarar ayan gobe za mu shiga matsalolin da ke karkashinta Allah ya saka wa malamanmu shi sabon musulunci ba kidahumi ba ne ba kidahumi ba ne sannan matarka ɗan turare fa turare wani ba ruwansa da turare daga saura minti biyu ba wani turare a gida ba ruwansa da shi amma mace za ta samu humra za ta samu ɗuma maɗaki za ta samu kaza kai walayi mata har abin nan suke da shi wata irin tukunya eh wata tukunya ce ƙasanta hayaƙi da wani abu duka suna yi dan kai duk dan kai suke yi kai me kake dan su wani shiri kake dan su duka shari'a ta baka wannan kofar za mu zo mu ji maganar imamu kurtubi gobe za mu yi fashin baki a kai da yawa eh yawwa social media ba wani kai gobe ba za ka zauna a majalisin nan ba me za ka amfana da karatun ilimin da ba shi da amfani a wajenka to Allah subhanahu wataala yake cewa wala hunna mislu ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja mata maza suna da daukaka akan mata za mu karanta maganar Sheikh Uthaymeen gobe shi ta ma wata magana ta burgewa yayi shafi guda yana magana wa lirrijali alayhinna daraja yace internal affairs ne da external affairs da wannan language din fa yi magana yace wazara kharijiyya wal wazara dakhiliyya wa kullun lahu amaluhu kowa ya rike aikin sa yace kuma in wani aikin ya shiga cikin aikin wani to family za ta ruguje sannan zamu zo mu faɗaɗa maganan karka kuskura a ce kai ake daukar nauyin ka kai namiji duk gidan da mace ce take mulkin gidan gwargajejjen gida ne shi yasa Allah ya ce wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut malamai da suka yi research sai suka gane shi al'ankabutu mafi lalacewa gida in ji Allah shi ne gidan mai ankabutu ma? gizo-gizo ko? malamai da suka yi bincike sai suka gane gidan gizo-gizo matan ne take yi ba namijin ba shi sa ya zama lalacaccen gida to duk gidan da mace ce take juya shi lalacaccen gida ne shi sa annabi ce la yuflihu qaumun wallahu amruhum ra'a in dai mace ce shugabar ku akwai problem ko aure za a yi a ce yar mace ce mace ce mai juya kuma yar macen macen akwai wata za ka samu ita mace ce ita ce da ita mijinta babu shi an jima rike da su amma tana da 'yan uwanta da suke juya ta wannan ba shi muke nufi ba wallahu azizun hakim Allah mai hikima ne sannan kuma mai buwaya ne sannan kuma mai hikima in Allah da gobe za mu ɗau ka gani kan gobe za mu ɗau bayani kan wannan ayar sai mun gama duk matsaloli suke karkashinta sannan sai mu shiga aya ta gaba subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh